an su tura yi makola salatul fati uku uku salatul fati uku uku
ya fi mace shi ne alhamdulillah fatiha na ba wa tafi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم شل لابار وأن سيغا غباشيش بيزا موسى بني قوم نوح كما هو تمتعنا النبي نوح وآدم دعاداوا هم قوم هود سنة متعنا النبي هود شل لابار بيزا موسى بني وثمودا وثمودا قوم صالح وتمتعنا النبي صالح وقوم إبراهيم ومتعنا وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات wa ƙaunar ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madina da wato mutanen madina shine ƙaunar shu'aibu mutanen annabi shu'aibu wani mutafikat da mutafikat su ne wato alƙaryun nan na mutanen wato annabi lodu ai ahaluha wato ahalinta wato duk wayannan labarun wayannan mutanen bai je musu bane bai je wasu mutanen maka ba أتتهم رسلهم بالبينات manzanninsu sun zo musu bilbayyanati da mu'ujizozi ba kasabuhum sai suka sarrafantar da su ba uhliku sai aka halakar da su وما كان الله ليظلمهم Allah bai zama wato mai zalunta su bane da an yi azabahum shine musu azaba da gairi zambin ba da zunubi ba ولكن كانوا أنفسهم يظلمون mu sai da su da sun kasance wato an fi sahun yadda su suka zama suna zalunta kawunan su birtika da zambi da haikewa zunubi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله tura ورسوله kaga mumine maza da mumine mata to shashin su wato majibanta shashi ne ya muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hani ga buran mummunan aiki suna tsaye da sallah kuma suna ba da zakka suna bin Allah da manzansa أولئك سيرحمهم الله wancanan su wa'annan ne sannu ubangiji zai yi musu rahama إن الله عزيز حكيم hakika Allah mabuwayi ne ba abin da yake tsere masa aikin jazi wa ajihi ba abin da zai tsere masa guguran wato zartar da alƙawarinsa ko wa idihi da kuma narkonsa hakimin kuma gwani ne la ya taɓa shayan baya ajiye abu illa fi mahallihi sai a bigiransa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وعد Allah mu'minin Allah ya yi wa mu'minai maza da mu'minai mata ya yi musu alƙawarin jannatin aljannatai wanda wato tafi mun ta ta alhali warmi suke gudana mun ta ta a ƙarƙashin da wato suna masu dawama fiha a cikin dawama sakin da gidaje ɗayi mata wanda suke kyawawa masu daɗin zama ورضوان من الله أكبر wato duk ya musu wannan alkawari ne da wato gidaje wato kyawawa a cikin aljanna wato da kamatin da wato duk wannan alkawari Allah ya musu ne saboda sun kyautata aiki wato wani min Allah ya da kuma daga Allah a tabaru ai a zan biki tafi girma min zalika daga wannan kullihi baki ɗayan sa ذلك هو الفوز العظيم wancanar ka shine rahota azimu mai girma يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ya fi wannan annabi jahilul kufara ka yaƙi kafirai bi sai da takobi wal munafiki na ka yaƙi munafikai kuma bil lisan da harshe wal hujjati da hujja wa galus ka kaurara alaihim gare su bil intihari da tsawatarwa wal makti da zargi wa ma waihu ومأواهم جهنم makomasu da ya ce wutar jahannama وبئس المصير wa makoma ta mugunta wato hiya ita wutar jahannama يحلفون بالله ما قالوا za su rika rantse maka su dai munafikai za su rika rantse maka da alqur'ani wato za su rika rantse maka da Allah ma qalu ma balaga abin da ya riske ka na labari bai riske ka ba wato labarin da ya riske ka an da gare su wato labarin da ya riske ka wato an da gare su nuna sabbin daga sakin baki to sai su karance maka su ba su faɗi wannan magana ba duk abin da ake gaya maka cewa sun saki baki gare ka su ba su yi ba ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وآمنوا بما لم ينالوا hakika wallahi sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru kuma sun kafirce sun yi kafirci sun kafirce wa Allah ba da islami bayan wato musuluncinsu ai azharul kubra sun bayyana kafirci ba da izharul islam bayan bayyana musulunci waham kuma sun yi nufi wato malam yana da abin da ba su samu sun yi ba wato sun yi nufi min alfatiki daga kisan gila bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da lailatul qadr daren agaba inda audihi yayin dawowar tasa yayin dawowar sa min tabuka daga tabuka wahum bil ata ashar rajulan su goyin su mutane su goma sha fadda raba ammar ibn yasir wujuhar rawahili sai ammar ibn yasir ya doki kusakun taguwannin lamma ga shehu yayin da suka zo suka zo masa farudu sai aka yi raddin su aka mai da su وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله ba komai suka yi inkari ba illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli wato ma na kan ba su yi inkari ko ba sai dai wato an agnahumullahu Allah ya wadatar da su da manzansa min fadli daga warwarsa wato bil ganaim daga nemo ba da shiddati hajati ba tsanin bukatar su almana ma'ana dai lam yanalhum minhu ba abin da ya same su minhu daga gare shi illa daga gare shi illa hada sai wannan walaysa mimma yanqu wannan ko bai zama daga abin da ake ki ba وإن يتوبوا يكن خيرا لهم to in sun tuba an nifaqi gabaran munafinci wa yuminu suka imani bika da kai to yaku khaira zai kasance alkhairi lahum gare su وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة Raja. in kuma suka juya an imani suka ba da baya gabaran imani to Allah zai musu azaba azaban aliman azaba mai radadi za a samu kujera a samu kujera ina kujera nan Isa kujera okay ai na manta yau laraba na ba kan dube shi ba
وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة in ya tawallaku su kuma suka juya an imani da biran imani eh to ya azibuhum lahu Allah zai musu azaba azaba azaba alima wato mai radadi fi duniya a duniya bil qatl da kisa wal akhirati zai kuma yi musu azaba a lahira bin nar da wuta وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ba su da wani wato wacce banci bil ardi a kasa ya fasu da zai kiyaye su mun da gare shi wala nasir wala nasirin wala wani mai taimako yamna da zai kare su ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين minhum daga cikin su dai man ahadullah akwai wanda ya ba Allah alƙawari cewa la in atana min baldihi wallahi idan wato ubangiji ya bamu daga fallarsa la nasaddaqanna wallahi za mu sadaka fihi idgamu ta'ib al-asl bi shadi wala nakunanna min salihin wallahi za mu zama daga cikin mutane na gari wa huwa sa'ala mutu min khadij wato shine sa'ala musu dan khadim sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam an yadku wa lahu ya masa addu'a an yarzuqahu Allah wa la Allah ya arzuta shi wato dukiya wa yu'addi minhu kullu zai haqqin haqqahu in Allah ya ba shi dukiya zai ba wa duk man ba abushin haƙƙi haƙƙinsa to fa da alahu sai manzo Allah ya masa addu'a da ya masa addu'a fa sai a alaihi sai aka yalwata masa Allah ya yalwata masa to shikenan yana walwata masa yana samun dukiya to kan gada sai yanke anil juma'a ta gabar ma zuwa sallar juma'a wal jama'atu da jama'a ومن أعز الزكاة شيء يعني هذا الزكاة وقال تعالى كما يدعى الله تعالى يشي ما هي كايسة والبغوي بقوا يا رويتو بسند الثعلبي da sa'ana to da sanadin sa'alibi عن ابي امامه الباهلي daga bi umama talbahili Ala.
kala yace جاء ثعلبة بن خاتم الانصاري wato sa'ala mutu bin khadim al-ansari ya zo الى رسول الله صلى الله ya عليه zo gun وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال sai yace يا رسول الله ya manzon أسأل Allah الله ان ka يرزقني roƙan mun مالا ka roƙan mun Allah ya arzuta na dukiya قال رسول الله صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ويحك يا ثعلبة kai kanka ya sa alamatu قليل تؤدي شكره kaɗan a baka kaɗan wanda za ka iya ba da godiyarsa خير من كثير لا تطيقه ya fi mai yawan da ba za ka iya ɗaukar nauyinsa ba ثم أتاه بعد ذلك sai kuma zuwa manzo Allah bayan wannan فقال Allah ya ce يا رسول الله ya manzo Allah أتق الله أن يرزقني مالا eh, ka roƙon mun Allah ya arzuta na dukiya قال رسول الله صلى الله sai عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi نعم أما لك في أسوة حسنة shin ba ka da koyi kyakkyawa a ciki na والذي نفسي بيده na rantse da wanda wato rai na yake ga ikonsa لو أردت أن تسير aljibalu مجيزة ma'iza aban أبدا wallahi da ina so wato duwar wasu su zamo dinari tare da ni وفضة da azurfa لسارت wallahi da sun zama ثم أتاه بعد ذلك bayan wannan sai kuma dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال sai kuma cewa ya rasulullahi ya manzo Allah أتق الله لي ka roƙin mun أن Allah يرزقني da مالا arzuta ni dukiya والذي بأسك na بالحق rantsa da wanda ya aiko ka bil haƙi da gaskiya إن رزقني الله idan مالا Allah ya arzuta ni malam dukiya لأوتين كل ذي حق wallahi حقه zan ba duk wani ma'abucin haƙi haƙƙinsa فقال رسول الله صلى الله sai عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi اللهم ارزق ثعلبة Allah ka مالا arzuta salabata dukiya قال kana sai ya ce واتخذ غنما shikenan sai ya riki wato dabbobi غنمت shikenan sai suka rika karuwa كما ينمي الدود kamar yadda wato tsutsa take karuwa وباقت عليه المدينة to yana kiwo yana kiwo sai kuma cikin garin Madina ya yi masa kunci فتنهى عنها sai saboda wato ya masa kunci saboda abu wato dabbobi sun yawa eh mhm.
فتنهى عنها sai ya kauce ma'ana sai ya fita daga Madina فنزل واديا sai ya sau sai أوديتها- wato wato ban nasara sai ya sauka wadiyan wani wadi من أوديتها daga wato wadi dukan madina وهي تنمي كما wato ينمي kuma wato dabbobin na sai suka zama suna karuwa وكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ya zama yana baro dabbobin sai zo ya sallaci azhar da al'asar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ويصلي في غنمه sa'irin salawat sauran kuma sallolin magariba da isha da asuba sai ya riga a can wajen dabbobinsa ثم كسرت sannan sai ta kuma yawaita ونمت ta karu حتى تبعد عن har dai kuma المدينة ya tashi ma daga wadin madina ya nesa gabanin madina فصار لا يشهد إلا sai ran wala الجمعة ya shahadu baya halartar madina sai ran juma'a ثم كسرت sai ta kuma karuwa ونمت ta karu dai حتى تبعد عن المدينة har dai ya أيضا kuma nisanta daga nan inda yake daga gabanin madina فصار لا يشهد sai ran ma baya zuwa جمعة sallar ولا juma'a wala jama'a جماعة can ba kuma ya halarta wato jama'a وكان إذا كان يوم الجمعة ya kasance idan wato roman juma'a ta- ran juma'a ta zo هرد يتلقى sai ya الناس fita yana haduwa da mutane يسألهم عن yana الأخبار tambayar shi labari فذكر fazakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yawon wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna shi فقال wato saboda nisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manta da shi saboda ya daina zuwa
فقال da ƙara sai manzo Allah ya ce ma fa'ala talabatu wai me ya halin sa mutum me ya aikata ne a rayuwarsa wa qalu sai suka ce da shi ya manzo Allah ittakhadha talabatu ganaman wai sai mutum ya riki dabbobinsa ma yasahwa ma masu hawa ne ba wani waje a nan a Madina da zai iya yalwatarsa qala rasulullahi sai sallallahu manzo alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wai hasala mutu ya kai tan sala mutu wasallam ya kai tan sala mutu fa anzalallahu ayatan sai Allah sai Allah ya saukar da ayar zakka fa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda zara sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum min bani sulaimin daga bani wa sulaimin rajulan da wani mutum min bani juhainata daga bani juhainata wa kataba lahumma wanda ta bala kuma asnanin sadaka asnanin sadakati ya rubuta masa shekarun wato dabbobi na wato wato na zakka kaifa ya'khudhani wato shekarun zakka wato kowace dabba in ta shekara kaza ga yadda za a bayar zakarta na'am a duba a dabbo a dabbobinsa wato a dabbobinsa adadi kaza zai ba da zakka kaza ya shekara kaza na'am to duk an mazala ya rubuta ya ce aka ce a mazala ce a rubuta a kai masa na'am Aha.
na'am wa kaifa ya- ya'khudhani ha to kuma mazala ya yi musu bayani ya za su ya za su karɓo wato wannan zakar wa qala lahumma sai ya ce da su murra ala talabati in kun tafi wato karɓo zakka ku shirya a bisa salabu bin khadimin wa rajulun min bani sulaym da wani mutum kuma min bani sulaimin daga bani sulaimin wa huda sadakati ne ma ku karɓo zakkarsu fa kharaja to sai wa'annan jakadu na manzo Allah suka fita hatta ataya har dai sa'alabata suka zo sa wa salabata fa sa'alahu sai suka tambaye shi a sadakar suka tambaye shi da ka wa a- wa akara abu kitabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka karanta masa wato lit- da wasiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala fa qala sai sai alamace shi ma hazihi wannan dai wato ba komai bane illa jizyatu sai dai jizya kawai aka dora mu ma hadhihi illa ukhtul jizyati wannan ba ta zama sai ɗan uwan jizya in munqaliqa ɗarɗa ku tafi hatta tafarraqa hatta ta ku ruga har dai ku ƙare ku za ku gama zagayen da za ku yi na'am na'am hatta tafarraqa summa sun mahuda sannan ku dawo ilayya zuwa gare ni to fantalaqa sai suka tafi na'am wa sami'a Su- bihi masal sulami sai wato wannan musulmi ya ji abin da suka yi da shi na'am fa nazara ila shi shi khiyari kenan asmani sai duba sai duba cikin zababbin shekarun zakar na'am fa azala eh, fa azal duk sai ya ware su sadaqati eh, fa- fa sai ya ware su da sadakar saboda wannan zakar da manzo Allah ya zo ya aiko a karba shi sulami kenan na'am eh ba masal shi sa'al mutu ba na'am dama da sa'ala mutum ne da wannan asulami din to shi da ya ji manzo Allah ga abin da ya aiko sai ya shiga da ya ya- ya ji ga adadin abin da ake nema kowace guda kaza za a bada kaza ai shekara kaza to duk sai ya ware matan kansu zo Ehe.
mastakbala huma biha to shi kenan suna zuwa sai ya fuskance su ya tare su biha da ita na'am fara mara ayahu yayin da suka nuna masa abin da suka zo da shi kala kala sai suka ce maza alaika ma haza alaika ba wannan ne ke kanka ba kala kala sai ya ce zahu ni dai ku karɓe shi wato shi da ya tashi bayan ya fitar da adadin ma har sai ya ƙara wani abu sai suka ce a wannan ba shi ne a kanka ba na'am sai shi a tunda na bayar da kuɗi ba duk na'am Uhum.
fa inna nafsi bi zalika tayyibatu wato zuciyata wallahi tana mai daɗi da wannan abin da na bayar fa marala nasi Fam- eh, sai suka shuɗe bisa mutane wa akhadha sauran jama'a sadaqati.
kuma su ma suka karɓo zakokinsu thumma raja'a ila to suka ta'ala karɓo wannan zakokin sai suka koma gun salabata fa qala faƙara sai ya ce a sabakuma runi kitaba kuma ku nuna min wannan wasiƙar taku da maza ya ba ku fa qara'u sai suka fakara a hu shi kenan sai ya karanta wasiƙar da kansa fa qala da ƙari sai ya kuma cewa hadhihi illa wannan dai abin da kuka zo karɓa bai zama ba kawai sai dai wani jizya ce ko wani haraji ne hadhihi illa ukhtul wannan sai dai ɗan uwan jizya zahaba duk ba ku tafi hatta arara ayi eh zan je in zo in duba me ya ra'ayina akan abin da aka zo za a karɓa ɗin nan qala ƙara ya ce fa aqbala shi kenan sai suka taho فلما رآهما رسول الله Rasulullahi صلى sallallahu- الله yayin da عليه maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu وسلم
kala sai ya ce kabla an yi ta kallama maza Allah sai ya ce tun gaban su yi magana sai manzo Allah ya ce ya wai hasalatu ya kai tan salamatu ya wai hasala ya kai tan salamatu summa ta'ali salami sai manzo Allah ya addu'a bi salimi ga wannan mutum ba salimi bi khairin da alkhairi akhbarahu sai suka ba shi labarin abin da wato suka yi na salabatu abin da salamatu ya aikata suka ba manzo Allah labari fa anzalallahu fihi sai Allah ya sauka fihi a cikin sa minhum man a ahada Allah cikin sa akwai wanda ya ba Allah alƙawari in Allah ya bani daga fararsa wallahi za mu yi za mu bani sadaka har zuwa fadin Allah da ya ce wani ma kanu ya fi muna to ka gani to ah, to mu je gaba wato wafin hatin ma nasu har za a haɗa kawai fi sababin nuzuli ha ko ai bayan wannan ai wa za yawa har har aini ɗayan zantuka ne guda biyu saboda nuzuliha cikin sababin saukar wannan aya al-akharu wal'asar ɗayan ɗaya maganar annahu hatib bin abi balta cewa shi haɗibu don abibar ta'ata qala sa'ibu ƙarar malin sa'ib ya ce inda haɗiba cewa haɗiba ibn abi sa'ar bin kare da huma bin bishami ya zama yana da dukiya a shamu fa abda alayhi sai ya jinkiri alaihi gare shi nam kaza lizalika jihadan shadidan Eh, sai wato yi wato ƙoƙari da zalika saboda wannan ƙoƙari wanda yake mai tsanani fa halafa billahi sai ya rantse da Allah da in hata ni Allah min balli in Allah ya ban daga farillarsa يعني ذلك yana المال nufin wancanin ka dukiya ya ke ce al'asaddakan na wallahi zan yi sadaka ولا أسألن قرابتي kuma wallahi zan sadar da zumunta ta فلما ta آتى ta abu zaɗin kalmala yadda Allah ya ba shi wani dukiya lam yi bi ma wa adal bi ma ahadin laha alaihi bai cika da abin da Allah ya yi wa Allah alƙawari da shi ba فأنزل الله هذه Allah ya الآية saukar da wannan aya to bayan wannan bayan wannan bai maganar ya dawo ya zo kuma mazala ya kawo mazala ya karba akwai magana ko نعم
Eh, daga baya bayan ya ji abin da manzo Allah ya ce to kuma ya- ya- ya- ya- ya- ya tsorata ya ɗebo zakar ya zo ya kawo manzo Allah manzo Allah ya ce Allah ya ce kan da karba karbi da kayanka yayi yayi yayi manzo Allah bai karba ba har manzo Allah ya kaura sai na Abubakar da ya hau hilafa to sai ya ɗebo zakar sai ya kawo sai sai na abubakar ya ce abinda manzo Allah bai karba ba waye abubakar zai karba ya kore shi da ita sai na abubakar ya yi wafati sai na umar ya hau shikenan ya ɗauko zakka ya togun sai na umar da ya zo gun sai na umar kuma sai na umar dama da yake mai zafi ne ya fatattake shi bayan ya yi ƙaura sai sai zamanin sai na usman ma ya kuma kawowa ba zamanin sai na usman ya yi wafaci shi sai alamutu bai kawo magana ba يا قوم يا yawwa قوم tana yana بعد ذلك ندمة ba to bayan wannan sa'alabutu ya yi nadama نعم وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafi da wannan قال أتركتك wa kana yace أخذ زكاة مني za za ka karbi zakka daga waje na ya zo ga manzo Allah kenan قال الرسول صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da لا shi أخذها منك ba zan karbi zakka daga wajen ka ba بعد ما وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف تدل على أنه خرج من الإسلام bayan Allah ya sifanta shi da sifofin da take nuna shi ya fita ma daga musulunci
فصبر إلى زمن إلى زمن أبي بكر Maganin sai ya haƙuri ya daina zuwa har sai da sai na muka ya hau hilafa فأتى لأبي sai ya بكر nuna abubakar يريد yuridu yana nufin sai na bakar an ya fi zumin wasu zakata ya karbi zakar da gare shi قال له أبو بكر sai abubakar ya ce da shi حضرت مجيئك رسول ai الله ina nan zuwan kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لا أخذها ni منك ma ba zan karba daga gare ka ba فأتى لأمراء sai zuwa sai na umar bayan auren sai na abubakar فأرده su shi abu sai na umar ya kore shi قال ya له ce da shi لا أخذها منك ba zan karbi أبدا wannan daga gare ba zan karbi wannan sadaka daga gare ka ba har abada ومات كذلك kamata shi ne sai ya mutu ta zalika haka nan ya yi maganarsa ya yi ƙari ya haƙura a zamanin sayi na usman ya wa ƙaci eh shi ma sayi na usman da ya zo ya kawo masa zarta shi ma ya ƙi karɓa eh da ya zo zamanin manzan sai na baka yace da shi manzan Allah bai karba ba waye abubakar zai karba ta tafi da kayan ta shi ke nan ya tafi to da ko ita wani zamanin sai na umar eh akwai inda suka yi magana suka ce to dama zamanin umar ya san sai na umar mutum ne zai za- mai zafi ya yi tara da gefen yanzu zai shigo kun sai na umar eh dan wato bai zaci ma sai na umar zai kyale shi da ransa ba eh yana zuwa sai na umar ya fatattake shi ya ce a ɗauko masa takobi eh shi ne kai ta ce ya fito mai saki dawa ba sai da sai na usman ya hau khilafa sai na usman shi ma da ya zo shi ba zai karba ba to shi ma a sadimu a zamanin sai na usman ya yi wafaci ai ta nuna abubuwa da dama wannan kisar eh kissa ce da ta nuna butulci butulci wato khadibu ya yi wa manzo Allah butulci wanda ya yi wa manzo Allah butulci kuma ya yi wa Allah butulci Eh? kuma tare da duk abin da za ka bayar ba su zai amfana ba kai zai amfana Eh, kai zai amfana shi zai amfana sadaka su za ta amfani Allah da wani abu za ta amfani Allah da wani abu a gani in ya ba da ita shi abin zai shi abin zai shafa ladar ta zai dawo to mu je نعم
eh ولما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون to falamma wato to sai Allah ta ala shi falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya ba su daga falalarsa bakhilu sai suka yi rowa bihi da abin da ya ba su din wato wallau suka juya an da'atillahi ga buran biyayya ga Allah wa hum mu'ridun suna masu kawo da kai فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون to sai zama masu kawo da kai ba a kaba hun nifaka sai ubangiji ya sa ƙarshen sai zama munafunci sabitin tabbatacce fi kulubihim a cikin zukatun su ila yau mai da kawai hu har zuwa ranar da za su haɗu da shi za su haɗu da ubangiji ho yau mulki ya mace sai shi ne wato shi ne ranar alkiyama bima ahlafin lahan abinda suka rantse wa allah wato ma wa'adu bima ma wa'adu abinda suka yi wa allah alƙawari wani ma kanu da abinda suka kasance ya kasance suna yin ƙarya fi wato fihi a cikinsa fa za a ba da zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo bayan wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi zakati da zakansa fa qala sai manzo Allah ya ce da shi inna Allah mana ni an aqbala minka Allah ya hana ni karbi zakarka to fa da Allah ya sutura ma ala rasi sai zama yana watsa ka- kasa a kansa summa za a biha ila abi bakarin da manzo Allah ya kaura halin sai na maka yana halima sai ya zo da zakar gonsa yana abubakar falam ya kabalha shi ma sai ce ba zai karba ba suma ila umar sannan sai zo gun sai na umar bayan kauran sai na bakar shi ma falam ya kabalha shi ma sai na umar bai karba ba suma ila usman sannan sai zo da zakar zuwa ga sai na usman shi ma falam ya kabalha bai karbe ta ba wa ma tafi zamani ne ya mutu a cikin zamanin sai na usman
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوهم وأن الله علام yo الغيوب sun ba su sani ba ne su munafukai cewa Allah ya san sirrinsu ya san abin da suke koyewa a cikin zukatansu da kuma abin da suke ganawa da shi tsakaninsu ba su san haka ba wa annan Allah ba san cewa hakika Allah Allah masanin alguyibu abin da ya fi kuma ne ai ma gaba abin da ya fi kuma an iyali da wurin wato gani kuru-kuru wala ma nazarar ayatu sadakati yayin da ayar wato sadaka wato ayar zakka ta sauka ya a rajulu sai wani mutum ya zo fata sadaka da shayin kasiri sai ya sadaka da abu mai yawa ba ƙarar munafiki wani sai munafikai suka ce a wannan mura'in wannan riye yake ina nuna wa mutane ne wai shi yana da kuɗi ya zo da abu da yawa ya baya to za a rajulu sai kuma wani mutum ya zo fata sadaka sai ya yi sadaka bisa'in da kwano ɗaya ba ƙaru sai suka ce hau inna Allah gani wa an sadaka ta hada Allah mawada shi ne game da sadakan wannan Allah mai zai da kwano ɗaya da fasa fana zalla sai wannan aya ta sauka ta ji munafikai ba الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم waɗanda wato yalmuzuna almuqawwiin fi min almu'minina fi sadaqati waɗanda suke aibata wato masu yin wato suke yin sadakoki na nafila min almu'minina daga mu'minai wato wanda suke aibata su cikin sadakokin da suke bayarwa wanda zina la ya jiduna da wanda kuma ba sa samun ba sa samun kuma illa juhudan illa juhudan sai dai iya kokarin su ba na ya kada tun wato abinda za su samu shine iya ikon su fa ya tuna bihi sai su zo da shi to duk suna suka zama suna aibata su suna yi musu izgili to fa yasharuna sai suke izgili mimi daga gare su to labarin to sakhirar lahun Allah zai saka musu da wato izgilin nan nasu eh, zai ja- zai saka musu a bisa abin da suke yi walahum azabun alim ولهم عذاب أليم azaba mai radadi ta tabbata gare su استغفر kuma لهم an rawaito أن النبي صلى الله عليه cewa وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama على ذات يوم ya yi hudu a wata wani yini حين أراد الخروج yayin da ya yi nufin fita إلى غزوة تبوك zuwa ga yakin tabuka يحث الناس على الإنفاق yana wato kudaitar da mutane ba su ce da dukiya saboda Allah والإعانة da kuma taimakon juna في تجهيز العسكر wajen wato tattalin wato rundunar tafiya yaƙi وكان أول من جاء بالصدقة to farkon wanda ya zo da sadakarsa da za a tafi gazotul a gazotul gazotul tabuka ita ce ake ce mata gazotul usra ko eh wanda ya fara zuwa shine sayyidina abubakar رضي الله عنه sayyidina abubakar siddiq shine ya fara kawo gudunmawa جاء بجميع ماله ya zo da dukkan abin da ya mallaka أربعة آلاف درهم shine dirhami dubu hudu قال له رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi هل أبقيت لأهلك شيئا؟
ka ka ka ka bawa ka ka rage wa iyalinka wani abu a kudin da abin da ka kawo قال kana sai sai na abubakar ya ce أبقيت لهم الله na bar musu ورسوله Allah da manzansa جاء عمر بن sai wannan الخطاب haɗabu shi kuma ya zo بنسب ماله da- da wato rabin dukiyarsa فقال له عليه الصلاة sai manzo Allah والسلام alaihi salatu wasallam ya ce da shi هل أبقيت لأهلك شيئا؟
ka ka ka rage wa iyalinka wani abu قال النصف ya الثاني ce to na bar musu wannan rabi na biyu ومنه يعرف بطل أبي بكر to da- daga irin wannan kisa za a san balla abubakar على عمر رضي الله akan عنه umar Allah ya kara yadda gare shi وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه to sai kuma sai na usman ya ciyar shi kuma Allah ya yarda da shi نقلة عزيمة wato cewa wacce wato ya ya ba da gudunmawa mai ma- mai matuƙar gina girma wajen tafiya yakin tabuka لم ينفق أحد مثلها ba wanda ya taɓa ciyar da dukiyarsa irin wannan فإنه جهد عشرة آلاف wato ya tattalin wato mutum dubu goma أنفق عليها عشرة آلاف دينار wato ya wato ya infaƙin wato dinari dubu goma a tafiya yakin ga yakin tabuka وصف في هجر النبي صلى الله عليه وسلم ألف دينار to ya kuma wato ya sa wato dinari na ana
ألف دينار ne وصف في هجر النبي صلى To, الله عليه وسلم wato ya ألف sa a دينار cikin alhijir a cikin wato eh, hijirar nabi sallallahu alaihi wasallam dinari dubu وأعطى ثلاثة بئير ya ba da taguwa wato ɗari uku لأهلاسها da duk kayanta وأكتابها da wato sinadanta وخمسين فرسا ya ba da kuma doki hamsin وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم yayin nan sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم ارض عن عثمان Allah ka yarda da Usman لي عن غراب ni dai mi na yarda da shi ya zo a cikin hadisi سألت ربي ألا يدخل النار من سهرته eh, manzala ya ce na roƙi Allah wanda tun ne sarakuta da shi kai ya shiga wuta أو سهرني ko kuma ya yi sarakuta da ni وكان عليه الصلاة والسلام manzala alaihi salatu wasalam ya zamo تزوج بنته رقية من عثمان ya ya aura sai na Usman yasa ruqayyatu فماتت بعد ما خرج رسول الله إلى بدر sai ta rasu bayan manzo Allah ya tafi yakin Badar فلما رجع من بدر yayin da ya dawo daga Badar زوجه أم sai ya كلثوم aura masa da Ummu ya aura masa Ummu Kulsum ولذا سمي عثمان بذي النورين saboda haka aka ambace shi da Zunnuraini فلما ماتت أم كلثوم yayin da Ummu Kulsum ta yi wafati قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya لو ce كان إدريس لستر da ina da wata ƴa ta uku da na ba wa Usman وجاء عبد الرحمن بن عوف sai Abdurrahman bin Auf ya zo بأربعة آلاف درهم ya zo da dirhami dubu hudu وقال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بارك الله لك فيما أمسكت Allah ya maka albarka cikin abin da ka rike baka kawo baka bayar ba وفيما أعديت cikin kuma abin da ka bayar alhamdulillah ai wato lokacin da lokacin da ruƙayya ta rasu sannan ita kuma na na hafsa ita kuma yasir na umar tana cikin zawarci to sai sayi na umar sai samu sayi na usman sai ibisiran masa ya ce mai dai hana ba ka nemi hafsa ba in kana son ta na baka sai sayi na usman ya ce to zan yi zan yi nazari to kwana biyu kwana biyu bai ba bai ce komai ba to wannan abu sai ya dami sai na umar sai yake ganin kamar sai na usman bai yaba da wannan kyauta da ya masa ba na yarsa sai kai karasa gun mazala da je sai ga mazala sai ya rasu da ka je da muka da usman eh ka ci na ba shi hafsa ka ci ka ce da wani sai shi a ka kyale shi wanda ya fi shi zai aure ta shi kuma zai aure wacce ta fi ta eh wanda Allah ya gaya masa ce wanda ya fi Usman zai aure ta eh shi kuma wacce ta fita kuma za ta aure shi sai sai ya ba shi ummu kulsum ai ta fita ka gani shi kuma manzo Allah sai ya aure Hafsa eh ai kaga wanda ya fi Usman ya aure Hafsa sai da Hafsa eh eh so mu je نعم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
istaghfir lahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nema wa munafiqai wato nema ka nema musu gafira aula ta ko kuma ka nema musu ai ta khayru ba da zabi ne lahu ga manzo Allah fil istighfar cikin neman gafara wa tarkihi da barin sa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni khayyurtu ni an bani zabi fastartu sai na zabi yani al istighfar neman gafara rawahul buhari buhari ne ya rawaito wannan wato ya rawaito wannan hadisin hmm.
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم kafin in ka neman musu gafara su saba'in wato falan ya kira Allah lahum Allah ba zai musu gafara ba kila wani zola aka ce almura da abin nufi bi saba'in da saba'in ina almubalaga tu wato abin nufi dai isa mutuka sai ka san zai isi gaba ma'ana da- da za ka ta istighfari da yawa ba wai sai saba'in din ba ba za a karɓa ba eh wa fil buhari ya zo wa fil buhari hadith wa fil buhari hadithu wani hadisi ya zo a cikin buhari wanda yake cewa lau a alamu manzo Allah yana cewa lau a alamu anni lau zibtu ala sab'ina da na san cewa in na ƙara akan sab'in din wato gofera ko kuma gafara Allah zai musu gafara yace la zibtu alaiha da na ƙara akan ta gina wani kawo aka ce al-murad abin da ya nufi al-adadu adadi al-makhsus ke fantacce li hadisihi saboda hadisin nan nasu aidan dada yace wasu azidu ala sab'ina sun zan ƙara akan sab'in fa bayyana lahu sai wato Allah ya bayani gare shi ya bayar masa bayanin hasmal magabirati yankewar gar- gafara da ya cewa fa ba za fa a yi musu gafara ba Allah ya riga ya gama eh bi ayati bi ayati da wannan ayatin da Allah ya gina sawu alaihim astaghfiruhum amman tastaghfir lahu ko ka neman musu gafara eh ko ka neman musu gafara ko baka neman musu gafara ba lan yaghfir Allah lahu Allah kuma zai musu gafara ba eh zalika bi annahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ذلك وجعلناك بأنه مسبب الشيء أسوس كافر شيء بالله تعالى أو رسوله ده من زنسا والله لا يهدي القوم أول الفاسقين فاسقين الله ما أشهد ده متى أنت سكي فاسقين فرح المخلد نعم ده الله سيد دعوة لازم نزمية قلب المؤمن نعم قلب المؤمن زوجي مؤمني منور بالإيمان أنا حسبك هذا إيماني ne وروحه ruhinsa kuma متوجه إلى الحق wato تعالى yana fuskanta zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala الحق يؤيد روحه wato gaskiya Allah yana karfafa ruhinsa بتأييد نظر العناية wato da karfafa wato kallo na inayar Allah وتوفيق العبودية da kuma wato dacewar wato bauta فتنبئس منه الحوادث الرحمانية wato sai hawa da na ubangiji shi ke sai ta fito daga gare shi الداعية إلى الله mai تعالى kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala بأعمال da موجبة ayyuka na بأعمال da ayyuka موجبة zil qurbati wato mai wajabtawa a samu kusanci ga Allah min al fara'idi daga farillai wan da nawafili na bilfili wadaratan takunu al a'malu wato wani lokacin wato ayyukan za su kasance badaniyatan wa na badaniya jiki ne kasaumi kamar azumi was salati da sallah wadaratan wani lokacin kuma takunu tilka al a'malu maliyatan wato ayyukan za su kasance wato ayyuka ne na dukiya was zakati kamar ba da was zakka sadaqati da sadaka
فيتطوع في الصدقة sai ta tafi da sadaka فبلن عن الزكاة ba a fallon balantana ma zakka وفي الحديث ya zo cikin hadisi إن النافلة dan da cewa nafila هدية المؤمن إلى ربه wato hadiyyar mumini ne zuwa ga ubangijinsa فليحسن أحدكم هديته to kowa daga cikin ku wato ya kyautata hadiyyarsa فليطيبها kuma ya kyautata da dai وقلب المنافق zuciyar munafiki مظلم mai duhu ce بظلمات wato cikin dubbai آه، بظلمات صفات النفس da dubbai na wato duhun zuciyo zulmatin da dubban zuciya لعدم نور الإيمان saboda rashin hasken imani a cikin zuciyar وروحه ruhu ruhinsa متوجه إلى الدنيا mai fuskanta ce zuwa ga duniya وزخارفها da kayaci kawace-kawacen duniya بتبعية النفس الأمارة saboda بالسوء bin wato zuciya mai wata take wato al'amarta mai horar da wato mummunan aiki مطرود بالخزلان abin korewa ne da taɓewa لأن قرينه الشيطان domin abin gwama wasa shi ne shaidan وتأثير الخزلان to wa ina kake son ka je ba ga yi sau ta wilatin da jimiya abin da yana da yawa eh mu je can ƙasa mai mai yana ƙasa روي أن داود عليه yawa السلام kuma an rawaito shi a annabi dawud alaihi salam سأل ربه ya roƙi أن ubangijinsa يريه ya الميزان ba shi ma'auni أن يريه to ya الميزان nuna masa ma'auni abin auna aiki فأراه إياه في المنام sai ya nuna masa mizanin da za a auna aiki a bacci فلما رأى أزمته yayin da ya ga wato himmarsa رأى أزمته yayin da ya ga girmansa غشي عليه shikenan sai aka yi masa suma sai ya suma فلما أفاق yayin da ya farka قال ƙara sai ya ce ilahi ya ubangiji na alladhi yaqdiru an yabla atfatahu min al-salati waye yake da ikon zai iya cika wannan wato bangaren wato kyawawansu za su cika wannan ma'aunin faqala faƙara sai ubangiji ya ce ya dawudu ya kai dawudu inni idza radita an abdi ni dai idan na yarda da bawa na amlaquha bi tamratin to zan cika ta da ƙwayar dabino
wa alam wa alam ka sani anna nawafila cewa na bilbili maqbulatun tababbiya ce ba'da ada'il fara'id bayan wa an ba da farlai illa in ba in ba a yi farlai ba fa hiya min alamati ahli al-hawa wato wannan tana daga cikin alamomin ma'abuta son zuciya alhamdulillah ya yi kyau da dama farilla sai an a lafila sai an samu farilla eh in farilla ta tsaya sannan to sai lafila kuma ta biyo baya amma ba ka tsaya da farilla ba ai ba za ka ce za ka tsaya da lafila in farilla ba ta tsaya ba kuma lafila ba za ta tsaya ba to zai mu karasa نعم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفقوا في الحرب wato kone al-mu'allafuna wa'anda wato aka bari suka cikin cinkin tafiya wato yaƙi an tabuka wanda wato suka zaune a gida suka ki tafiya tabuka to sun yi farin ciki bi maqadihim ai wudihim da zaman su ila fa rasulullah ai bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa karihu kuma sun yi ainihin jahidu su tafi su yi jihadi bi amwalihim da dukiyarsu an musulmi da kawunan su fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah wato sun ƙi su je su yi kuma suna farin cikin sun ƙi tafiya a yaƙi bayan manzo Allah ya riga ya fita wa qalu sai suka ce ai ƙara ba don da ba ni shashin su ya faɗa ka shashi yake cewa la tanfiru ai la ta khawju ko ku fita ila jihadi zuwa ga jihadi fil harri a cikin zafin rana قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا to ka يفقهون ce musu wutar jahannama da za su je su shiga ta fi tsananin zafi eh min tabuka daga tafiya tabuka fal aula abin da ya fi cancanta da su an yi tabuwa wato su nemi tsari da wutar jahannama fitar ki ta halifu da barin wato rashin tafiya yakin nan lokacin ya ƙahuna da to sun zama sun san zalika wannan ma ta hallabu da ba su yi jinkirin tafiya yakin ba فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا
sibon يكسبون balle a haku su yi dariya kaɗan fi duniya a duniya kuma balle buku za su yi kuka bil ahirta a gidan lahira kasiran da yawa don wato da za a sakamako ne bi ma kanu ya malu da abin da suka kasance ya kasibu na kai suna tsururata ai wato abin da suka aikata khabarin wannan ba da labari ne an halihim ga halinsu bi sigatul amri wato da siga wato alamari siga wato fi'ili amri amma ana ba da labarin halinsu ne فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي aduwa idan ka koma ma'ana idan allah ya mai da kai min tabbata daga tabuka allah ya mai da kai ila ɗaya fitin zuwa ga jama'a minhu daga cikinsu mai man ta hallaba bil madinati daga wanda suka zauna suka ki tafiya yakin suka zauna a madina minal munafiqina daga munafiqai to fasta'zanu ka da ka koma sai suka nemi izinin ka lil hurud saboda fita ma aka tare da kai ila ga zuwa uhura zuwa wani yaƙi to fa qul lahum ka ce musu lan tahruju wa iya abada marmari abada ba za ku fita yaƙi tare da ni ba har abada walan tu qatilu ma yi aduwa ba za ku yaƙi wani maƙiyi tare da ni ba إنكم رضيتم بالخروج أول مرة ku dai kun yarda da ku zauna a gida a wannan maratin farkon mar- marra فاخرجوا مع الخالدين ku zauna tare da wanda suke a gida suka zauna a gida ba su tafi yaƙin ba ai mutu halifi na wanda aka bari a gida an rigazu ga wurin tafiya yaƙi minan nisa'i daga mata wasu biyan da ƙananan yara wa gairin da wani su wannan ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnu ubayy yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ya salla ga abdullahi ibn ubayy ibn salul nazala sai wannan aya ta sauka ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على ala قبره qabri kakka kuma yin sallah ala ahadin bisa daya minhum daga munafikan nan mata da ya mutu abadan har abada kan kuma yi wala ta kuma ala qabri kakka kuma tsaya ala qabri bisa kabarin duk wanda ya shi a cikin su lidafin lidafin saboda binnewa au ziyaratin ko ziyara innahum إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا wahun fasikun su ne sun kafirce wa Allah da manzansa sun mutu suna fasikai ai kafirai ولا تبجلك أموالهم وأولادهم hun ka ƴaƴansu ko kuma dukiyoyinsu su ƙayantar da kai إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتلحق أنفسهم وهم كافرون hun kaɗai dai ubangiji yana nufin yi musu azaba ne biya da ita duk duniya a rayuwar duniya wata za ka an fuso kuma rayukansu su fito hun kafirun suna kafirai وإذا أنزلت سورة من آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك قل القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائلين Eh, idan aka saukar da sura eh, idan aka wato allah ya saukar da sura ai ɗa'ifatun aka saukar da sura ai ɗa'ifatun yankin min alƙur'ani daga alƙur'ani an aiki an aminu aka umarci su cewa ku yi imani billahi da allah wa jahidu ko ku je ku yi jihadi tare da manzon allah to ista'azara ka ulul qawli ma abuta wadata daga cikin su sai su nemi izininka wato sai su nemi izininka na cewa ba za su iya tafiya ba ga wani uzuri wa qalu sai su ce da manzon allah zanna ka bin mu ne mu zama ma'alƙa'idin tare da wanda suka zauna ba su tafi yaƙin nan ba رضوا بأن يكونوا مع الخوالد وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون sun yadda su kasance ma alhawalibi tare da waɗanda wato suka zaune a gida ai jam'u halifatu ne ai annisa mata allati ta halubna matan da suke mayewa fil buyuti a gidaje wato tun da su ba su fita su tafi ba to sun yadda su zama tare da su wadda bi ala qulubihim an yimki bisa wato zukatan su kuma la yafqahuna alkhaira su ba za su fahimci wani alheri ba لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون sai dai manzo Allah da kuma wanda suka yi imani tare da shi sun je sun yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu wancan nan kalahumul khairatu wato wanda suka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani wato sun yi jihadi kuma wancan nan kare wa'annan sune lahumul khairatu alkhairai masu dimbin yawa ya tabbata gare su bi duniya a duniya wal akhirati da gidan lahira wa ulaka humul mu'minuna wacanaka su ne masu babbar rabo alfahari su ne masu rabauta أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Allah ya tanadar musu wato jannatin aljannatai wato tajlimin ta alharu wanda korami suke gudana min ta ta a karkashin ta khalidin suna masu dawama biya a cikin ta ذلك الفوز العظيم canan ka shine rabauta alazim mai girma وجاء المؤذنون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كافروا الله ورسوله
to akwai bayani ne ma ma limo eh yace wannan ma sallallahu alaihi wasallam ibn ubayy shi ya kawo mu لا تصلي على أحد منهم to mu je mu je na shehu
سبب نزول هذه الآية sababin saukar wannan ayar أن عبد الله بن أبي بن سلول cewa abdullahi dan ubai dan saloli وكان رئيس المنافقين ya shine shugaban munafukai وكان تبعه ألف من المنافقين na'am وكان تبعه ألف من المنافقين dubu daga munafukai ne suke biye suke bayansa بعد ما قال ما قال في غزوة بني المصطلق bayan abin da ya faɗa a cikin gazotu banar mustalai كما سيأتي في سورة kamar المنافقون yadda za a zo a yi magana a cikin suratul munafiqun ورجعوا إلى المدينة ba sun koma zuwa ga madina مرض مرض موته wato wato yayin da ya koma madina sai rashin lafiya wato rashin lafiyar da ya mutu a wannan فلما اشتد به المرض yayin da wato jinya ta yi wato tsanani gare shi ta taya kanar haraku har dai san- kankance cewa ba wato alaka zai yi ba a sa waladi abdullahi sai tura ɗansa abdullahi wa kana rajulan salihan wato shi ɗan nasa abdullahi wato mutum ne wato nagari min salihi sahabati yana daga cikin wato sahabbai nagari arsalahu ila rasulillahi sai ya aike shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kulli rasulillahi sallallahu ya ce masa ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa asbika min ya aiko da rigarsa ilayya zuwa gare ni fa nufi wato za a yi min likafani a cikin rigar tasa da mutu in na mutu wa yusalli kuma ya yi sallah gare ni idan mutu idan na mutu fa akhadha rasul sallallahu alaihi wasallam kamisa hu sai manzo Allah ya karɓi ya ɗauki rigarsa wadda ba a hula hu ya ba da wato wannan rigar aji a kai masa ala sahabatu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah ta saubuka wannan fatubar ka ce fihi la adula ya za ka ba shi ga maƙiyan Allah alladhi fa'ala kaza wanda ya aikata kaza da kaza da kaza wa qala kuma ya ce kaza kuma ya ce kaza قال لهم رسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu الصوب لا ينفعه ai شيء riga ba za ta ba za ta amfana masa da komai ba أن الشرع domin sharaɗi الإيمان shine والمحبة imani wal mahabbatu da soyayya ولم يأتي بالشرع to shi kuma gashi bai zo da sharadi ba ولكن أكافئه على الصوب الذي خلق للعباس wato kawai ne ina mas ina ina bi ina wato saka masa ne da sifar da ya sa da ya sa ga Abbas ɗan Abdul Muttalib yau Usaina fi Badrin ranar da aka ribato Abbas a Badar to na ba da wannan rigan ne wato na biya shi abin da yawa Amina eh Abbas ɗan Abdul Muttalib
نعم فلما أتاه صوب الرسول yayin da tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je masa رده sai ya dawo da ita قال أحب الصوب الذي يلي جسده waya sai ce ni ne tufar da take bin take ɗamfarar da jikinsa nake so فرجع الولد sai